يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياحك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi na gode godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da kautayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala muna gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai suna masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka sani da suna masallacin tashan badawa wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na uku a wannan wata na ramadan wanda insha Allah ta'ala muna uku ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha uku ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu iya inganta Saken karatun namu shi ne karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lafiya ga musulmi. ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya mun tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah ya ce bayan Allah na ƙwarai su ne allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da ghaibi wa yuqimuna salata kuma suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suke ciyarwa daga cikin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta su da shi akwai wani babban malami wanda Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yayi wani bayani a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yuqimuna salata sai yace lam yaqul yaf'aluna salata ai Allah bai ce suna yin sallah ba aw ya'tuna bi salati ko kuma suna zo na sallah li'annahu la yakfi fiha mujarrad al-ityan bi suratiha zahiran sabida bai nuna kawai a zo sallah a zahiri shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi yace fa iqamatu salati iqamatu ha zahiran bi ikmali arkaniha abin da ake ce ma tsayar da sallah yace shi ne a tsayar da sallah cikakka yadda take ni a zahirinta yace tare da arkaninta shine rukunan sallah wa wajibatiha da farlolinta wa shuruɗiha da sharɗanta wa iqamatu ha ba fina sallan mutum ya samu khushu'i a cikin sallah bi iqamati ruha wa hiya hudurul qalbi fiha wa tadbir ma yaqulu ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha fa hadha salatu hiya allati qala Allah fiha inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar yayi bayani da muhimmanci yazo ومما رزقناهم ينفقون فيه يدخل فيه النفقات الواجبات كالزكاة yace abinda na Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ya shigo cikin abin da ya shafi zakka to a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ma bayan shi masu imani zakka ko kamar yadda zakka rukuni ne daga cikin arkanul islam hadisin umar ya ƙara nuna haka ko da yake a kabari an islam yake an ta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai yake ni wa iqamatu sala wa ita'i zakka a tsayar da sallah sai ke kuma aini a bayar da zakka kaga da taruku ne da cikin rukunan musulunci wanda in mutum ya ƙaryata shi ma zai iya yi ridda ya yi ya bar addinin musulunci abinda malamai suka yi saɓani kan mutumin da ya yaga da fallancin zakka ya yaga da zakka dole ce amma bai hidda ta ba haka wannan yana ɗaya daga cikin fituna wanda ta faru zamanin khalifancin abubakar allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi yarda wasu mutane suka ce tunda annabi ya bar duniya su babu su babu ba da zakka sayyidina abu bakar rahmatullahi radiyallahu anhu yace wallahi sai kun bada duk wani haƙƙi da ya cancanta su bada sai kun bada in ba haka nan ba zai ya ce ya kwato haƙƙin bayan Allah wanda wannan yana nuna lallai al'amarin zakka al'amari ne wanda yake ba na wasa ba in ka shigo a wannan zamani za ka ga yawa daga cikin mutane sun sakaci kwarai dangance da abin da ake cin da zakka musamman wanda ya cancanci su ba da zakka mu gane zakkan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya fallanta ta ga duk wanda yake da hali ne inda kuma in dai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba mutum da ciwo a cikin zuciya ba zakka ba wani abu bane ake hiddawa zakka na zuciya ne ne ake hiddawa daya saman ne saman arba'in yanzu mutumin da yake da mutumin da yake da dala arba'in misali har ya cire dala guda ya bada dala guda ne za ta cire mishi ne za ta sai amma saboda rashin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ya janyo wasu daga cikin masu dukiyai ba su hidda zakka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a hidda sai su komo suna ne suna bibiyar mutane da zakka ɗaya mai zakka wannan ba zakka ba ce ba ba haka wanda yake a bada zakat ba yake ayi yake wallafatu ala zawjat wal wal aqarib haka kuma wannan wa mimma razaqnahu yunfiquna ya shafi ciyarwa kan matan mutum da kuma ni da kuma dangi shi wa yahu zalika ma yake da makamanta wannan yake wallafatul mustahabba bi jami'i dukul khair haka kamar ciyarwa ta kyauta ko kuma kyauta ma da yake duka shi ma wannan ya shahi wannan walam yanzu kullu fiqa alaihi in kasanta asbabu wa sanawu ahlihi wannan ɗan uwa ciyarwa yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu ne kamar yadda jiya muka yi bayani wasu bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya bada labari suna yi suna ciyar da dukiyarsu to kaga wannan wani mara da na mu yake kuna kamar da malumai suka ce ya shahiri ya shahi zakka da kuma abinda ba zakka ba kamar da in ka dauki ibnu jarir sabari yace hiya hiya abinda ake cewa mu mara da na mu yake kuna yace ai shine hiya nafatu rajul ala ahlihi shine mutum ya ciyar ga iyalan shi shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ومما رزقناهم ينفقون حتى ابن ابن الجنة الطبري يكاون يتي يا سامون دجا ابن مسعود da sauran sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa hada wannan qabla an tunzala zakat kahi Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya fallantar da ni da zakka to ɗan uwa kun ga abinda malamai suka ce dangancewa da wani malu ta tsananin yake tsina ya shafi zakka ya shafi ciyarwa wanda ba ta zakka ba kenan ne ne Allah subhanahu ta'ala ya zana wannan sufofi na masu imani ya nuna mutane ne wanda suke yi suke ciyarwa mutane ne wanda ba su da ruwa ba ɗabi'an mumini ba ne zama yana da ruwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah Allah yake ka gan ku nan baki daya tud'auna ana kiran ku litunfiqu fi sabilillah wai ku ciyar saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake fa minkum sai ne daga cikin ku man yabkhal akwai wanda yake yi akwai wanda yake rowa Allah yake wa man yabkhal ai duk wanda yayi rowa fa inna ma yadkhalu an nafsi to ya san yayi makan shirowa ne wallahu ghaniyyun shi Allah mawadaci ne wa antumul fuqara mu mu ne mabukata wurin Allah subhanahu wa ta'ala yau duk irin arzikin da Allah ya ma a duniya sai an same ka kana ɗaga hannu kana Allah ka bani kaza ko Allah ka mai kaza ko ba haka nan ba ba wanda zai cewa shi bai da bukata wurin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah ya ce in an ce ku ciyar da addini ku ciyar shi Allah ba wai yana buƙatar wani abu bane ba gare shi in ka ciyar yace Allah ya ce ka san in ka yi kama kanka ne kamar da za ka dora ne da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ai yana fassara neman taimako addini da bashi yana cewa manzon da biyu qulullah fadal hasana wane ne za ya ba Allah rance rance mai kyau ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya biya shi wani sahabi ya ɗauko gonar shi wanda ya fi so da abin da ke da so kike ce maza Allah ga ta na ba Allah ba shi in aka ji alkiyama ka shiga gaba kuma a bayan Allah shine da wannan aya ta sauka wani bayahude yace masa na Abu Bakar Allah subhanahu wataala ya kara mishi yada yace ta ashe Allah na kuma ciyaci ne subhanallah ha to Allah na ku ya cewa zai baki bashi ka san Yahudawa suna yi ma addinin Allah izini sai da abubakar ya kasa haƙuri ya kashe shi da mali sai kuma ga yahudan nan ka san shi da shiri wai sai ga wurin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da abubakar ai ya ci mutuncin shi ya yi ya ya bari shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake yi laqad sami Allahu qawlan laqad sami Allahu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wanda suka ce shi Allah maciyaci ne su su ne masu arziki ta ji kai na abubakar ke Allah ya kara mishi yamma shi yasa babu yadda za kana son ka ji daɗin rayuwa ka rika taɓa sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ga bayan gudan nan da yanayi ya bai shi sai Allah ya ce tabbatu ha ku sani Allah ya ji wanda suka ce shi Allah majiyaci ne su su ne ni mawadata saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni a ciyar da addini mutane su gane cewa ciyar da addini in ka yi wallahi azim kanka ne sama kanka ne sama haƙƙi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya tsora a kan wanda Allah ya ba shi wannan zuciya kuma ciyarwa za ka yi ba ka cewa to ai mutanen yanzu ba su da godiya ko mutanen yanzu in ka mutu ma a'a kai ne yasa kake yi inda ba mu tsayikum bi wajhillah mu abin da yasa muke kawai muna yi ne dan neman yarda Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba mu san sakamako ko godiya duk sadakar da aka yi ta dan Allah ba a bukata a ce na gode a ko ba haka dan bane ba amma yau da yawa daga cikin mu in suke wani aiki alkhairi yanzu misali misali sai zama na ake amful in masallacin mai ya lalace sai wani ya siyo amful in ya sa amma so yake fa sai malamin masallacin ya ya sarra shi na musu godiya a in kuma bai godiya ba sai ta ajin masallacin ma ba su da imani to kai da kai dan Allah bayan Allah na kwarai suna koyewa ma ne ba su sa a kan su suke annan muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari sadakar da ta yi kowace sadaka ita ce sadakar da hannun dama ya bada hannun hagun bai sani ana son duk abin da za mu ya zama na mu koye ni tsakanin mu dawa da Allah subhanahu wa ta'ala kai ya zama na mu dan a ga muna yi wanda yana ɗaya daga cikin mu wanda hadisin abu huraira Allah ya kara mishi ya kayi su mutane guda uku da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai gaji ranar tashin kiyama na daga cikin su sai yace ni akwai masu kuɗi wanda Allah ya ba dukiya wanda suka taimaki mutane suka taimaki addinin Allah Allah zai ce kun yi dawwa sai ce Allah na yanka Allah ce kayi ayya kayi ne da ake ce mai taimako ne da haka Allah bai amshi aikin ka ba ta yi wuta la haula wala quwwata illa billah shi yasa ya kuwa ko ciyarwa ana buƙatar mutum ya yi dan Allah da aikin da aka yi da ba da Allah ba Allah bai amsan wannan aikin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kuma innamal a'malu binniyat duka ayyuka ba su tabbata sai da niyya ya zama ne in zani zani ne da neman yarda Allah in zan taimaka ma wani bawa Allah ne ko wasu bayin Allah ne ko zan gina wani masallaci ne ko a'a kai in yi dan a ce ni mai taimako ne ya zama da zani ne ina ni ina mai neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala babban malami imamul babri wanda ake matake da musulmi sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahama yake cewa wa mimma da zaɗinahum yake ai a ƙainahum ai a ƙainahum wa rizqun ismun li kulli ma yanfa'u bihi hatta walid wal abd wa asluhu fi lugha ay al azd wan nasib ay yunfiquna sai yace ay yatasaddaquna qala al qatada yunfiquna fi sabilillahi wa ta'atihi wa aslu al infaq al ikhraj an al yadi والملك ومنه ومنه نفاق السوق ولأنه ولأنه تخرج فيه سلعة عن اليد ومنه النفقة التي الدابة إذا خرجت روحها فهذه الآية في المؤمنين من مشرك من من مشرك عرب بابا مالي إمام إمام البغوي sai ke cewa ai a ainahum wa rizqun ismun yace ai Allah yace wa min ma razaqnahum ai daga cikin arzikin da ni Allah na baku yace abin da ake ce mu arziki shine ismun li kulli ma yanfa'u bihi hatta walid wal abd duk wani abu wanda ya shafi mutum zai iya amfani da shi ya ne wannan koko bawa shi ake ce manu shi ake ce ma arziki ashe kun ga na daga cikin magana mai daɗi ma arziki ne mutum ya zo cewa da ga matsalar shi sai ka ga mishi maganganu masu daɗi sai ka kwagire shi ko kamar tsawa ko ka ce mishi kaza ko ka ce mishi kaza ko ka ce mishi kaza ɗan uwa jiya mun yi bayani ta abin da ya shafi ce wannan abu ne wanda yake yana da ni yana da matuƙar muhimmanci Allah subhanahu wataala wani yi ma sai ce ni ya ayyuhan ladina amanu la tuqimu sadaqatukum bil manni wal adha ya ku wanda suka yi imani ta ku ɓata sadakokinku ta ku ɓata taimakon da kuke ma bayan Allah da gori da cutarwa duk inda ka zauna sai ka yana cewa ai ni ni na mawa ne kaza yana goranta mishi ko kuma yana mu yana tuka mai saboda ya mishi wani abu alkhairi ko yake wannan mutumin ya zama na kamar bawon shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la kun jannata bakhilun wala mannanun ai mai rowa da mai gori ba su shiga aljanna rowa ba ɗabi'a ba ce sama imani haka kuma gori ba ɗabi'a ba ce na na mutumin ki Allah yake kan bukata sadakokin mu Allah yake kai qaulun ma'ruf magana mai daɗi khairun tahi alkhairi min sadaqatin yatba'uha aza dami da sadaka wadda cutarwa za ta biya wa bayanta ya zama da ni an yi wannan sadakar ne ba don Allah subhanahu wa ta'ala ba to Allah ta azurta mu da aminci wanda za mu rantsa wanda za mu rantsa shiya ga bayan Allah kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko yi mu yi dan shi sai ya zama da abin da za mu muna neman yarda wasu ne kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون تألا أي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنت سكي إيماني da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka wa ma unzila min qablika da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar kafin kai wa bil akhirati hum yuqinuna sannan suna da sakankancewa suna da yaƙini suna da yarda da ni da ranar tashin alkiyama malumai sun tattauna dangance da wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yu'minuna shin wai wannan aya wadda muka ida yanzu wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna duka mutane guda ne Allah subhanahu wa ta'ala yake siffantawa ko ko kuma wasu mutane ne da ba Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari tunda ta Allah ce su ne wanda suka yi imani da gaibi a suke tsayar da sallah suke ciyarwa daga arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da su kuma Allah ce su ne wanda suke masu imani da abin da Allah ya sabakar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da Allah ya sabakar kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ni suna da yarda suna da yaƙini dangance da labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya ba da labari na ranar tashin alƙiyama shi ne malamai suka ce to wannan aya tana magana ne kan wanda ake ce ma ahalin kitabi wanda ba larabawa ba haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a'a wannan aya tana magana ne kan musulmi wanda suke sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu kuma suka ce wannan aya tana magana ne da dukkan bangarorin guda biyu tana magana ga bangarori na sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ni da kuma wanda ba su ba haka babban malami ibn kathir shi ma ya kawo ta yake qultu shi ibn kathir ke yake cewa wa zahir qawl mujahid shi ma shi ma rawahu sauri an rajul al mujahid eh yace shi ma rawahu sauri al mujahid al mujahid wa rawahu ghayruhu واحد عن أبي عن ابي نجيح عن مجاهد انه قال اربع ايات من اول من اول سوره البقره في نعت المؤمنين وايتان في نعت الكافرين وثلاثه وثلاث عشر في المنافقين فهذه الايات اربع عامه في كل مؤمن اتصف بها من العرب وعجم والكتاب ابن كثير ابو ليك مجانا شيء شيء abin da ya fahimta da yaushe da wannan aya ko zahirin ta shine maganar mujahid wanda yake cewa kun ga ita wannan sura suratul baqara yake cewa ai arba aya ayoyin guda hudu ta farkon suratul baqara wanda ne alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يقول ولا آية سنا مجانا بكوع كما في إيمانه sai yake kuma sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba da cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartum am lam tunziru la yu'minuna yace su kuma suna magana kan kafirai sannan kuma ayoyin na ƙarshe ce su kuma suna magana kan kan mulake inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يصدقون الا انفسهم وما يشعرون ازواج ان الله سبحانه وتعالى يكتبها واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم الا ما نحن مستهزئون yake to wannan su kuma suna magana kan munafikai to shi da ibn kafir yake cewa kaga wannan aya tana nuna cewa masu imani da wanda suke larabawa da kuma wanda suke ba larabawa ba shi ne da wanda suke kuma ahalul kitab in an ce ahalul kitab misali su ne wa kiristoci da yahudawa da sauransu haka yake kamar yadda kuma ita karanta ibn jarir za ka ga wasu maganganun sabanin wannan har ya rinka kawo da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan aya ai ta hada da ahlul kitab da ma da ahlul kitab ba yace Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu yace aminu billahi wa rasulihi wal kitabul ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabul ladzi anzala min qabl haka kuma ya ci gaba da kawo ayoyi wanda suke magana ta ahalin kitabi da kuma bayan Allah wanda suke ne masu imani to kun ga mu ɗauka wannan aya ta haɗa ne baki ɗaya da wanda suke sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma da kuma ahalin kitabi sai Allah ya ce ku kagira da cikin sufofin bayan Allah na kwarai su ne su imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala يتذكر مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في إيمان جل da abin da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar kafin zuwa annabi shine babban malamin ibn sa'ad sai yake cewa ayyukan qur'ani da sunna abin da Allah ya tabbatar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna shine abin da Allah ya tabbatar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gashi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma ko ai Allah subhanahu wa ta'ala ya farkar ma ni alkitabu shine littafi shine alqur'ani wal hikma malumai sun ce shine sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ana son musulmin da ya imani da Allah da ranar tashi al-qiyama to ya imani da da ya yi imani da littafin da Allah ya zama an gaba shi ne alƙur'ani bayan alƙur'ani kuma sai ya imani da ni da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zama yana da rikicin wanda suke ɗauka ayoyi wanda suke da shubha cikin alƙur'ani to ya kashin mutuncin mutane ko ka kashin mutuncin musulmi kuma kai ya zama yana cewa shi ya wadatu da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba na manta ba akwai sahabi da ake ce mai ubayi ko wanda wata mace take ce mishi ita mahadasiya alqur'ani ce ta hadasi alqur'ani amma a alqur'ani kaf bata ga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake haramun ne mace ta same shi ba sai ta aikan mu ta hadasi alqur'ani ba sai ina ta hadasi ta a'a bu ta hadasi ba take sahaba ce ke fiki da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba wa ma atakum rasuluhu khudhu wa ma nahakum an tantahu ha fiki da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake da abin da annabi ya yi ku ba da abin da annabi ya ku bari ku bari ko to ai annabi ya ce ka asa ina Allah ne ya ka muna fahimta kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab kaytin وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله كوي جنة وانفتناني كما إذا نباكو لابان كبير كو وانا يزوري أنك وانا متشابه شيء على القرآن يبين أيا وينا شو أي قرآن ما أقول كذا تفلسف إلا أنت كذا تنكد أنت كذا وانا القرآن جيانتي وعمر الإله وأن يتعقابوش da ya zo kuma ya samu bulaloli ya sa kullum ana kawo mai shi sai an liƙa mai kasi haka shi ga wasu jini da ce musu komi zai ce a maida shi washe gari da haka sai da aka yi kwana uku ana yi haka ko da aka zo na uku sai ce wallahi umar na gane ba qur'ani ba ne ke da matsala kai na ne kwakwalwa ta ce ke da matsala yanzu kuma an gyara ta to kaga sai wannan shi ko ai a Qur'ani kab Allah bai ce kaza ba ko ai annabi yayi bayani Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim min rabbihim Allah yake mun sarka muka da Al-Qur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da Allah ya sarka musu bayani shine ne hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya karuwa ba za ka taɓa samu inda hadisa annabi ya karo da ayar Qur'ani ba za ka taɓa samu ba kuma ba za ka taɓa samu inda Qur'ani ya yi karo da shi ba kuma ba za ka taɓa samu inda hadisi ya yi karo da shi ba sai dai kwakwalwar su sai karo sai dai masa in shi kwakwalwar su kasa gane me ake yi amma asali Qur'ani misali ne wanda yake yin bayanin komai cin lafiya haka hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kan mutum ya ɗauki aƙida na mutasajjila ko kuma aƙida masu masu wasu daga cikin suna tawili ayoyin sifat ayoyin da Allah yake cewa yana da kaza yana da kaza wasu kuma ma ba su ɗaya suna ayyatar da da alda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mu yau mai sanin su da ni ɗan ƙara kasu suna cewa su ba su yarda da ni da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shakka duk wanda bai yarda hadisi Allah Muhammad ba ya dauko hanya da kasa ya dauko hanya handaka ya dauko hanya da zai sa rayuwar shi matsala duniya da lafiya kenan ba za mu taɓa imani ba sai in mun yarda da abin da Allah ya tabbatar ma Allah shi ne ai Qur'ani da sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana son mu yi imani da duk abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ku yi ba lokacin da Allah ya masa suka ce ya rasulullah ka wannan umarni ya yi tsauri mu ne ba mu iyawa annabi ya ce sai subhanallah ku duba ka Allah ya zaune ku ku ce Allah mun yarda mun yi imani sai Allah ya kawo muku sauki sai Allah ya ce ni amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna man samma ya yi imani su ma ka habbace imani kullun amana billahi ko wa man kullun amana billahi وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا daga an kira ka kace kawai lahajina ne kauya Allah ya ce inna ma kana qawlan mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum fa an yaqulu sami'na wa ata'na bai dace ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum daga duk abin da ake a rayuwa daga an ce Allah ya ce annabi ya ce ke shuru ake a saurara babu sauran bayani ba a cewa ina ganin kaza ba a cewa inda an yi kaza a'a ba dai an ce ga shi ne shirya annabi da ke shi ke wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dai shirya ita ce shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce na bar ku akan wasu haskaye guda biyu wani haske ne annabi ya ce kai daren su ma kamar rana yake mene ne kamar mu akan shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kitabul lahi wa sunnati ku yi riko da littafin Allah shi ne alqur'ani kuma ku yi riko da sunnoni na shi ne hadisan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayani wata rana Abu Huraira wani sahabi ya ce wani sahabi yake cewa ai a kiyaye lokacin da annabi yana mushi a bari ta magana da annabi ke ne annabi ce ina rantsuwa da wanda ya rena ke hannun shi ba abin da zai yi tsawa daga baki ba fa shi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ya ba da tabbacin haka da kai shi yake cewa wannan ne idza hawa ma dalla sahibukum wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi bai magana da sauri annabi da yayi magana to wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala haka ake son musulmi mu kasance ya zama da muna ji ta magana Allah da annabi saman kan magana kowa haka shekul islam ibn taymiya yake cewa ko wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal yurtafa al hali wa la ata'awwal ni kawai zan ce Allah ya ce annabi ya ce ba ni babu wani kawunance kawunance in ce nawa inda an yi talatar a'a kawai dai zai yake wa jami'u ayatu sifatu umuruha haqqan kama na qalat jalal al yace duka ayoyin sifat duka ayoyin da ke cewa Allah na da kaza Allah na da kaza dan hal hada su in bar ku kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bar ku a haka da abin da Allah bai ce ai bayani shi ba to ba bukatar bayanin shi kamar mu a rubuce akwai abubuwa wanda Allah ya nufe kuma babu wanda ya sani kuma duk wanda ya ce ya sani ƙarya ce siffofi misali kamar tashi alkiyama ko shi a sama Allah subhanahu wa ta'ala wani ya ba da labari da tashi alkiyama da kamar yanzu misali da Allah ya ce yana gani to yanzu a zai gama ya daga Allah ya babu ba mu sani ba saka Allah bai yi bayani ba yanzu ba ana sallah sallah sallar isha'i ba yanzu to dan me ake sallar isha'i bauta Allah to dan me aka ce sai raka'a hudu a a kawai haka Allah ya ce a yi to dan me ba a kara ko a rage Allah bai yi haka ba kenan ba a buƙatar yi wasu tarurance tarurance da yawa daga cikin mutane suke yi daga nan sai mutum ya saukami sa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ta kai shi ka samu da yawa daga cikin an bid'a suna tawilin su kofin Allah subhanahu wa ta'ala suna haddace alqur'ani daga asalin maganar shi ga abin da Allah yake yi amma sai su yi sai su karkace wanda yana nuna asali da su imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaskiya to Allah yake su ne wanda suka yi imani bima unzila ilayka shine alqur'ani karim wa sunna kenan mu yake abinda Allah ya kafa mu annabi shine qur'ani da hadisa Allah da hadisai yace wa ma unzila min qablika a da abinda aka sabkar ma na bayan ka ko wanda suka maka ne kai kamar ni ke nan injila at-taura zabura sofi ibrahim wa musa da sauran to ana son musulmi ya yi imani da cewa Allah ya sabkar da wani littafi wanda ake ce ma at-taura wa aka sabkar ba Musa injilawa isa to amma yanzu ya halitta kuma mu ci gaba da aiki da wannan rika sahau bai kamata ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya sauka mana da littafin da yi wa ake shi ne alqur'ani wanda ya haɗa komi da komi wanda ke da kai alkhairin duniya da lahira a cikin shi amma kai imani ka ce babu shakka Allah ya saukar da injila ya saukar da kiristoci da ne abin da ake ce mazini amma ya halitta da aiki da shi a'a kuma ba a bukata ka kare ka in ka kare ta ke nan baka yi imani ba wa ma unzila min qablika ko ba haka da bane ba to dole musulmi su waye kai da bane zahiri akida ya kama ka da rika zage da ce ai ai bibu ƙarya ne a duka a'a akwai Allah ya tsakar amma Allah da tura mana aiki da kuma shi ke wanda malamai suna sassantawa da mai su da wannan aya abin da haifin ce da bayani to za ka yi da cikin mutanen da ke ana malam da ya kaza malam da ya kaza inda ta wanda suka gaba da ko to mu Allah ba tura mana aiki da wannan ta ba ba ban mai cewa Allah ya tsammana albani aka ce ce malam da musulmi da ana malam da mai sofi ibrahim malam mai zabura ba ya ce duk bokaye sai boka to mu za ka yi shi kira ana ta kuma da alƙur'ani ya ce kawai bokan shi zabura ya ta kuwa aka ta kuma da ita a wani annabi wa ataina dawud zabura ko kashi amma wani mutane sun ɗauko da yanzu sun ce akwai wasu sirrin da cikin ce to bokanci ne ba wani wanda malamai suka tsara nuna cewa wannan aya kuma Allah tana yin da wani bangare na ahalin kitabi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kirista ya yi imani da abin da annabi ya zo da shi to Allah zai nuka mishi lada guda biyu kamar misali ba akwai wani aka biyo da farko wanda Khadija da ta tura shi wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ko yake yana da ra'ayi wanda da aka yi wurin wannan wa aka biyo da yake cewa ina ma a ce lokacin da za a kora da lokacin da za a kora Annabi Muhammad sallallahu alaihi daga Makka yana da ƙarfi a yace ina annabi yace kuma yace ai babu wanda zai zauwa da irin abin da su zo da shi face mutane su yi faɗa to kaga annabi yake ya gama da mutum aljanna wannan ya yi imani da abin da annabi ya zo shi to shi yasa kaga duk wani aru ku da da zai yi imani Allah zai yi zai rubanya mushi labari sabanin wani wani shi kuma ba wannan ba saboda ni ai sun yi imani da abin da Allah ya tabbatar musu kan baya kuma yanzu sun yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Allah yake ba da labarin wanda mutane sun san da zuwa Allah ko sun san da zuwa shi wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alladina atainahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma sa'in da yake cewa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ahmad kage da suna da wannan labarin to hajjin gudawa suka kai suna ce ma larabawa Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani ya ce ko in ku yi to amma da annabi ya zo cikin larabawa sai suka yi imani sai Allah ya ce ni hasada ne ya ilmi a wasu hasada ce ta kama su su abin da suke jira a ce annabin daga cikin shi sai Allah bai sa annabi ya zama daga cikin a sai ka kuka ga hanyar da ake kamar yakin nan da ake tsakanin su da sun da ai hanyar yahudu wannan su ne yahudawa wanda su suna jin hasada suna bakin ciki me yasa annabi bai fito a cikin su ba a yanzu in ka kalla ko a rayuwa su ne mutane masu ilimi a su wani tsere-tsere za ka ga su ne suke yin shi to amma kuma sai dai kashi so so suka yi ci gaba da yin duniya haka ne zama na annabin karshen zamani zai zama to sai Allah ya yi shi ɓangaren larabawa sai suka kawo shi suka ce musu ya gaba sai sai ɗan kaɗan da ya shi to kaga wannan yana nuna addinin annabi isa gaskiya ne addinin annabawa ne kauce gaskiya ne to amma kuma mu Allah subhanahu wa ta'ala bai dora mana aiki da abubuwan da ni da wannan annabawa suka zo da shi ba shi ne wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayan labarin wannan mutane sai yake cewa su ne wai wa inna min ahlil kitabi لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين الله ولي الله سبحانه وتعالى يشوى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ولي الله سبحانه وتعالى يشوى وإذا نتلى عليهم قالوا آمنا به إنه إنه إنه لسكة سوى إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مؤمنين سورة تحسين إيماني كما هو الصحابي الله سلمان الفارس wanda yake ya ji labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da yawa daga cikin kiristoci masu ilimi ko yahudawa sun yarda annabi gaskiya ne to hasada ce ta kisa ta kisa kini ta sa su kiyara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yarda da shi Allah ya ce ulaika yu'tuna yu'tuna maza ajrahum marratayn bima sabaru Allah ya ce kaga Allah zai rukan ya mun jalka muku ladan su karo bi dangance da ni dangance da haƙurin da suka yi wa yajra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yu'minuna kaga kuma sai Allah ya ce suna cewa daga cikin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su to a cikin wannan aya me ne hukuncin kirista ya yi kyauta ko ya yi sadaka ko ya yi zakka ko ya gina masallaci ko ya gina rijiya a in ya gina in ya gina ya aiki shayi masha Allah kai ji batun da ba musulmi ba ne su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kalima ila ma amilu min amalin فجعلناه حباء منثورا Allah ya ce an halarta musu da aikin nan sai Allah ya ce ya yi ce karba ta gidan ba musulmi ba ne to haka musulmi in zai ciyarwa sai ya ciyar dawa dan Allah to kuma ya halitta menene hukuncin sadakar da aka yi da dukiya ta haramu dukiya haramu ka fashi ko wani ke sadaka sadaka ta yi ko a yi sadaka da dukiya ta karuwanci ta yi sadaka da riba ta yi inda Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba mutum ana bayani zai iya ɗauka jami'in ulumi wal hikam na babban malami ibn rajab al-hanbali da gama da gudun malamai kan wannan amma magana cikin maganganun magana masu inganci shine duk sadakar da aka yi da dukiya haramun Allah bai haka sadakar da aka yi da riba shine emfere kuɗi da ruwa Allah bai buƙatar wannan sadaka haka kuɗin da aka yi aiki da su na karuwanci ko kuma kuɗin da aka yi biya da su ko aka yi kaza in dai an yi sadaka ko aka mace addinin Allah Allah subhanahu wata'ala bai buƙatar wannan ko da musulmi ne wannan to amma kirista kuma zai ciyar da zuciyar shi ta halak kuma Allah bai amfani da bai imani قال كيف wannan ba daidai ba ne ba zalunci kuma su ma maluma a zalumai ne kai dai ka san ba cikin kuɗin shi ba ne ba ya biya wa ko kudin al'umma ya sata saboda na kuwa a duk ce zalunci ba mu sai aka ku zo ku umara kuma kasa a da kasa ku zama lafiya a ayan la nan ma in aka yi Allah ya amsa ku ba mutane hakki su kawai sai a za a ba ku kuɗi ka sai umara ga bayan Allah wanda sun cancanci a biya su ba a biya su su haƙƙin su ne dole dole gwamnati ta biya su ba ta biya su ba gwamnati ta tashi kuɗin amma sai ka ba ka ta ce ba nan gana ka kai kai umarar ne za ka ka wani ina al'umma kullum a cika ɗaya umar ka mulki addu'a ta halaka ba kuɗin su ce ba ko amma yanzu nan ba da yazan mutane aka tsaye ba shi yasa ai wannan banki na imamu sunusi yake cewa wa hal afdal dinu illa al ba wanda suka dagargatar da addini suka wulakantar da addini ne ba su mulki sai ya ce wa ulama uku da miyagun malu miyagun malu shi ne mai ta'adi ya ce cewa fasadun kabirin alimin mutu hakkasa ya ce ai banda ce babba a samu malami mai wuce gona da ke wa akbar min jahilin mutu yake kuma wanda ya ji shi bom shi ne gani da ke mallake ma wannan abin da ya ce ne dai yake kuma fitilatu ila alamin na azumatu kaga wannan su duka fitila ce ga al'umma ba su shi da karancin shi malamin da ya san wannan yake ba ta gwamna ba ce ba ta shugaban kasa ba ce ba ko ba haka wannan ne to kawai dai wani nau'i ne na zalunci shi yadda aka ga yanzu malumai wasu daga cikin su ba su da ikon su ko su ce gwamnati ta yi kaza ko ta yi kaza ko ta yi kaza saboda ne ta abin da aka ɗauko da su ake rabawa. Ai kun tuna iskar Imam Ahmad bin Hanbal ko da shi da gwamnati bayan an kama shi ya yi kaso an miƙa mai kashi har sai da wancan gwamnatin ta mutu wata ta hau bayan an yi shi da gidan kaso ya zo gidan shi sai gwamnati ta shirya mai kamar telamomi na abinci da kuɗaɗe ta kawo mishi yake shi yanzu imamu ahmad bin amr ya aiki wannan kyautar ai wanda ya yi da rayuwar shi a gidan kasu lafiya ne saboda ni ai kai kaɗai ne malami Allah ya san mala albani yace duk wanda ka ga wannan gwamnatin ta demokarasi tana ba ta kujerar haji tana mishi kaza tana mishi kaza ce to ba da kirki bane ba bai gaya muku abin da ya kamata amma ka kwatanta aiki irin na babban malamin musulunci shi ne wa a shekh abubakar mahmud bin rahmatullahi alaihi ha shugaban kasar zamanin shi ne shi har da ta an ce abubakar gobe da sallama na kan ganin shi kamar ya faɗi da shi yace duk malumai su zo babu wani matsala amma daga an ce gobe da sallama sai ce ta faɗi yace me yasa ake shi da zai taba zawa ce ba ga matsalar shi shi kullun da gazo matsala al'umma ce yace amma sauran malumai daga an ce ba na wani na sallama miliyare sai su ce a a ai taimakon da ake ba da wuri ka za su yi ake ba a ba su da su ne ce a ba su wani ce shi ne suke bukata ce a ba su wani ce amma shi a bakan guri da gaje ya san zai gaya ma gwamnati gaskiya ne ban mancewa wani labarin shi da zai rawar sarari ya bada kan hukumar albani na manta ne daga cikin lokacin da aka zo da tsari na planning familia ya za a sa tazara aihuwa mun gane an ce ko gwamnatin baban gida ne ya ya shirya za a tafiya wace garin da sahi za a je za a zaunawa a tabbatar da dokai da aka ba abubakar jumla ba da yake so ka a yarda ya je ma'aikatar shi gobe lesar in nan ba su je ga hannun shi ba aka sanya aka yi malam ya rubuta ya ce kai yanzu kai ka yi saka shi yara Allah ga yadda Allah ya yi tsarin shi kuma ce ga yadda za ku dawo aka ce da takardar ta je mishi dokar da ba a zartar da ita ba ce to malamai sun koma makwaɗaita duk wanda zai zuwa wurin dubarar ko wurin president mai yawanci zai je ce ko shi ga matsala shi motar shi ta lalace ko masallaci ke na son yara ko kujeru kuma da ake rabawa ko haji shi ma a bashi to shi a makon gumu wannan ba matsala shi ba ke kyautan mota ake bashi a wurin wa'azi zai ce wa ke son mota jama'a wani ya ce ga shi sai ce ɗauka a an sha tahowa zai tafiya wurin wa'azi mota shi ta yafa ta wahaya a ga babban malami irin abubakar wuri wanda gwamnatin saudiya take girmamawa ya tsaya yana ta wahala mota shi ta kasa shi a a ce malam zo har wannan ka sai ce a a kuma yi a gyara haka za a yi ce motar da ta sai ce yanzu ba ga shi wani fili ba ne da kai yanzu da ka sai ka kai da fa sai an dawo a gyara mu sai amma yanzu tunda ne alana ba ta ta ce haka haka aka ce za a rarrabo za a kawo fijo lokacin ake yayin tabi daga kamfanin za a zo a kama a bakar guri min kiluluwa an ba shi sabbin motoci wurin karatun da kaga sai da ba a wace san mota wanda yake ga da abinka da shon yake ga da abinka haka ake ga san mota wani ya zo ce malam mota ta ta ta ce ana da aka ba malam mota mota ce ina wanda ya zo ce ga ce ga insha Allah ya mai da ba mala almani ce za a kawo kilomoyi da shinkafa buhu ɗaya za a ɗauka a sage shi sauran za a ba mutane mu kuma yanzu malumai suna amso taimako daga ƙasashen larabawa sai su zo mu su murje ka amso miliyan hamsin ka raba miliyan goma ko ishirin ka zami da sauran ina za ka rufe amma kuma zai yi duka wannan sai Allah ya tambaye shi ka ga malamu ka tare da kima saboda ni babu gaskiya a ciki babu gaskiya akwai wani babban mai kuɗi da shirya mala a wasu zuwa kyautar wata mota ta alfarma wadda ana yayin ta a zamani ya ba direban shi ya kawo ko da ya zo ya sallama mala ya ce ne ba lafiya ce ai wa da ya shi ko da ya zo mala yana jin daɗi yana kallon wannan motar da aka kawo mala aiki tukin da zai samu ba ta kaɗan ba ce a sama da wani ka a kawo musu mota ne ce a masha Allah mota to to to kana da mota ne ka yi ce a wani ce ni kai da gaske ba ka ce ya ce ko ka dai Allah ya baka mota to yace jidin da ya tafi da mota to ake sato ta yi har aure su da ya da mota to ake ba a yarda ba ta alaji ke sato yace ina aiki abin ya bashi mamaki ina malamin nan da kuke ji cikin rediyo ce eh yace wallahi shi a lafiyar ce in kai da mota ina kai mishi ne kuma yace ya fara shi yasa kaga hayyar Allahu akbar aka ce yana da kamfanin nika guda biyu da su tsada a rayuwar shi in zai zo waka tsira in zai zo waka tsubar juma'a guda in zai zo waka wurin karatu aka ce lokacin da sarkin makka ya gani ce zai jirma ba shi ce ya san haɓa ma da zuwa ga kayan ce kai kai wannan zan zuwa juma a yau a ba duniya ba ka je ka bin suna gani shi ya sa ko a duk duniya a bakan gumi yana da alfarma a duk duniya saboda ni ba maka aiki ba ne ba mu kuma da yawa yanzu in mun je daga muna alaƙa da ana kana zuwa ba ka ce matsala al'umma matsala ka kake kaiwa matsalar da kake kaiwa shi yasa sai a zo ɗaukar soli sai a ce wannan kwanci bai isa ba a baka gudan ta yi wa umar sha ƙara mai da dawo ta yi shi ke duka shiga ta kawo ta ba sai ce je ka yi karatun kaza daga ka yi karatun sai ce ka je ma'aikata ka za ka ce ni na turo ka ba wanda ya ce ke mai ba ka yi kai akwai wani alkhairai ka ana ba labari za ka ce akwai wani hanya da ya bamu ya samar ma al'ummar shi malumai wasu kuɗaɗe ta hanyar gwamnati da za su gudanar da aiki alkhairi amma su ɗahir bauchi saboda irin mugun abin da ke tattare suke zan su ka abubakar wuri ƙarshe wani su ne suka komo suka ce ai wannan abin ka a yarda abubakar wuri ya samu labarin ba san shi ya samu musu hanyar kamar yanzu za a ba da taimako nan masallacin ni ne mai jagoranci da ce gaba a mutanen da ke zama tafsiri ya kamata a ce kullum in an tashi a daho zabo guda guda da aiki kawo ruwa sai wani ce ku da Allah abin da a bari malam ya sai a kawo ka a bari malam ya sai ha wa yama shi shi yama to shi yasa ai ana gane irin wannan mutane za ka ga kawai mara albani ce sun taɓa kai na wani wuri a ƙasar saudiya suna zaune ana jira su zo su bayya ida da manyan mutane ce mai wani ta da a makon ne ba shi ko da ya gwade ta saudiya ake sabo gaba kai tsahi tsahi inda sauran nasu wanda kana da sa hannu na mai gida yau ba maka ɗauki ba ne ba abin duniya bai gaje ki ba ka saurari da rafin shi kai ka kalli kayan da ke yin sai shi ne
yana da nufin wani abu ya kama yi kamar da ya yi kusan in ya lalace sun ce a kuma a kara kai su duniya ba ita mutu suka ba gaba to Allah ya kai shi shi yasa wani almajiri shi ce ina san mota a kama malam to san mota ta hin goma mota sai ce wace to jiya rarrabe yace wata rana malam ya san malam da mota kullum a kawo mota malam ya rabe yace yana tarrabawa ina jira ce mu na amshi malam ya kuma shi yace kawai ya aiki nan da kanshi yana wace to sai ya sarfi ya amshi yace bai gane ba sai da malam ya mutu ya gane shi wannan tarbiyya ce malam ya mutu to shi ya haku jira ba shi ya hau ya eh yace ashe tarbiyya ce malam yake mishi kai ya zama ne yana da kwaɗayi da ta abin duniya ha yanzu da ake muna tare malam kullum muna kakira a yi ta kawo sosan mulika in ta ba mutane yace wallahi shi bai gane ba sai da malamin ya mutu sannan ya gane shi wa haka nan ne shi ya ko duk mai sani ya gama da duniya lafiya ya mutu saki uku kai da zama na abin duniya yana sauya ma alƙibla da abin da za ka yi ka sa Allah da ban ka kawai arziki wa ke badawa Allah ko ina kallon lokaci ya yi nan sai zamana za mu tashi wannan aya ba su da bayanin ta ba wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna insha Allah ta'ala zuwa gobe ya Allah ya kai mana rayuwar za mu tashi idan abin da muka ce mutane sai Allah ya mana tarayya cikin lada dukkan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana inda kuke tambaya ko kuma wani wuri da aka samu kuskure insha Allah ta'ala za a yi mana koyo babu tambaya na babu tambaya ne to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun su muna alkhairi laifukan mu kuma da kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya samu da cikin bayan shi wanda za a yi kawo cikin wannan mamarta da mamarta laifukan mu da kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ayyukan mu da alkhairi wanda shi ne suke da karanci Allah ya karɓa da gare mu muna adda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwar mu ya sa albarka a cikin kasuwancin mu ya sa albarka a cikin iyalan mu ya sa albarka a cikin sha'anin mu baki ɗaya ya Allah ta abin da za ka ba mu ka sa albarka a ciki ya Allah ka yi gafara ga iyayen mu da malaman mu da suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su shiga da imani Allah ya yarda ku da kuriya duniya da lahira duk musulmin da ke fama da wani shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi duk musulmin da ke fama da wani kunci ko da ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi Allah ya yarda da sauran jiya lafiya da sauran kasashen al'umma musulmi ba su daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina lahiya, an samu alaiko?
iya Allah ya tara To, masha Allah ya ayyuka kuma. Jiya ko Jamilu ya zo, sai ya san shi ne ya san shi ya tare da gaske.
sai ya san shi ne ya san shi
وفي الآخرة هم يوقنون عبد الرؤوف لا تتعيه كل جاء أنا أقول إيه
Mari su al punto donde tiene el dedo de
Mala hayar yana karatu. Mala. Mala awal. Mala awal.
yau sai malaminka sun so ne mai faran abin da zai haka kuma kan kai fara da za a yi wallahi kuma zai yi ba mu ne a wannan faran Kada ba ɗaya ba isa da shi ba ko?
e ba ni kai ne mun kai ku kuma da ma nan tarbar ne tun da tarawih muna zuwa da kai kana kan da to amma mun lalata mu sai to ya ga gaskiya karatun nan sai gobe ina da gaskiya malam ya ce Yanzu kun fi kusancewa ko?
eh An kusancewa ko?
malam kai ne ke sai da kun kuna da malam in ya kawo gani ma abin sai a hankali ya tun akwai wannan ma aya guda ta abin nan atin ina da haka ba da ba su ne ta yi gana ba ya ji gani amma da ba da daga ne da sun lokacin aka ga wani aya dama ko aya da ta kwado ba aya su da ta kuma ala ya fara da
Juma'a juma'a da ko?
ai kuma a cikin
Inna ma na suna sa aika Allah ta wa ne. Allah ya kara. Ai, a ce rayuwa ta kai a haka akwai daɗi ma da.
Alhaji Malaki da za in dai ba irin wannan da ke da nan da Allah da son ka da za ku don Zai yi kawai. To, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To, mala Allah ya kira. Abdurra'uf. Jiya fafa ya gido wannan abin bula. Na yi tsada. To, yanzu yau mun yi guda guda ta ɗauka kai tsaye a yi kanzan wani duba. Bayan sannan ya wuri shi da aka yi yi kira shi ma. Ko yi kira. Kai, Hamza ya kai. Aya yanka. yo kai zan da shi mai ciwo ana karatu ka ka su zama wani gida ka kai kai da su sama da su su ne ta da wani abin da kai ta su da zama yau kula da riba riba shi a kan wanda a da shi abin yi kula da shi ya ba su da su
jiya sai da na zo na saka mutunan da ta eh ya ce mun aika ce mun ko kana da izini yanzu ku ta kai da abu ya ku ma haɗu da a ku ta kai ma haɗu ya ji malam jafar malam jafar wa ina malam eh baji ba wai wanda kare da ko kula ce haka haka ya hito haka
ya yi zuwa ka yada mutane ko tura ne ka kula yawa
tura da hawa cikin gari ba
kuɗi ta kuɗi ta fari eh ko har ko a ce da ita da yawa
ai sai ɗaruruwa in kana da kula ne ana ba ka sai ka kai staff a tuno lokacin da aka zan yawo da shi tura ne ana auda mu
a ana hada ba yaro ba eh saboda ba ai ai auda kuma a dai wasa da ita muka rasa kallo sai da tsoro ake cewa an kawo da wani sama kura mai tsoro ba ne ne da wasu abubuwa ne tura aka kawo da mu a bada mu
Kai, na ala ba ruwa masu jin daɗi. Kai, Wala abu kai.
a shakun ƙwallon na tsaho da ruwa na ko da ta ba da ina zo in shi zama su dala a cikin ba su kawai ɗankin ba su wannan suna ne ke lokacin muna da kan wannan kuɗin dala in tana da kawai ya zama da su iya tana da fara a gani wala a tsara Yana da suwa ne mai yin gamsa ne. Suwa ne mai.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
Kuma ne, yawan mama na fi kiran su da ɗaukar kuma da daidai sai son ga soja ba su ganin kiran mutane in an gani sai a maido ai an ga kira sai a maido a bu gane ba ka ga kira na bane za su sa wani irin kira da rike da wuce nan ba mutu ne wannan amma nan nan na kira ya da dama ya ne an yi presentation in gobe ne aha bai ji ba yau gobe kuma za ku tawa a kamar ya so sun gani yanzu
in kuka zo na aisha ku yi sallah ko a ba wata guda bane ba ba wata guda bane aha sai ها يعني لا لا الحمد لله ها بيجي بقى ها بيجوا يا هالي يمشي بقى. ها الو صبر يا راجل شاي هي من ثلاثة ولا اللي ولا كاتب
aka inda ne ku kira nan
هي دي كاتب ولا ما كان كده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذي يقوله إذا كنت فتد الله سبحانه وتعالى هو الذي يرحم ويرحم الله والذي يرحم الله وإذا شاء الله تعالى muna gabatar da tafsirin alƙur'ani da girma Ciyarwa yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta.
sun nawa ce mai karma da plasma an samu plasma babu lahiya lahiya an samu plasma ni kati